rahama Allah ya gafarta masa ubangiji Allah ya sa masa a mizani da mu baki daya da mu da suke muke cikin masallaci da yan da suke kallon mu a yanar gizo Allah ya datar da mu a wannan wata mai albarka ubangiji Allah ya sa albarkatunsa da rahamominsa Allah ya sa da mu da su yan wana mata da Allah a bada haɗin kai nutsuwa da yin shiru a lokacin karatu shi ke karo ka ɗauki iya gundarin abin da aka faɗa kai ma ka isar yawan surutu kuma ko juyawa zai iya sa ka faɗi wata gabar da baka ci ƙarshen ta ba wanda mu sani manzala sallallahu alaihi wasallam wata ta yi tambaya ya ci sai wata tsara da yace aka ke biki wai sai ta kusana ne take surutu ya rasulullah sai ban ji ba daga nan a lokacin ya faɗi kalma mummuna ga wanda yake surutu har da sai hana ƴar uwarta ta kusa ita ce abin da shi ya faɗa to don haka da Allah mu yi biyayya mu ladabi zaman ɗakin Allah ba abin wasa ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddari rayuwarmu zuwa ga wannan safiya mai albarka ya ba mu iko cikin matattaki da suke tare a unguwar nan dubbannai ya tsame mu ya ba mu iko da zarafin zuwa halartar wannan majalisi ina mana addu'ar Allah ya sa mu amfana da zaman da zamu yi Allah ya sa abin da muke karanta ko muke saurara ya zama silar zuwan mu aljanna Allah ta'ala ya sadar da mu da ladan. Abu na farko da zan yi magana a kai kafin na shiga cikin darasi shi ne wai ta bature previous knowledge. Game da darasin jiya akwai abubuwa da suka faru kala-kala, wanda kuma muna karatu ne kamar yadda na faɗa don mu shigar da shi cikin rayuwarmu ta gidanmu, mu gyara ta. ɗabi'unmu na yau da kullum mu gyara su ba wai yawan mu yi karatu akai-akai mu sauke ko mu wani abu shine damuwar mu ba a'a ina ne muke da gyara mu kuma yi kokari mu ga mun gyara akwai abin da ya faru da nake so da da gaske muna fa'idantuwa ko ko kamar yanda jiya na saurari wani abin da naji a kunne na kawai muna dumama kafet ne da Allah wa za ta gaya min darsuka da muka ɗauka a karatun jiya manya-manyan darsussuka wane irin darussuka karatun jiya ya bamu wa za ta iya gara mana me da mai umarni ya zo cewa kaza da kaza an hana kaza da kaza kar a yi shi idan ba a fa'idantuwa zaman bai da amfani kenan na'am mata muna da wata matsala yanzu kowa tana da yaranta da kaza da kaza amma ba za ta iya tashi ta faɗa ba ni kuma yau ba zan yi karatu ba har sai an haska min jiya me aka fahimta to ta so mana ta so mu ji ga shi kan hadu fa da yayi ana zaune kana fara mun ne da yunwa har Allah
to assalamu alaikum warahmatullah malama jiya kin yi karatu ila speaker jikin bakin ki don mu saurare jiya an yi karatu akan illar zuwa gurin boka ɗaya
bayan nan fa wala ta faɗi na biyu illar zuwa gurin boka haka ne sai illar me bismillah sai na saurara daga gare ku
assalamu alaikum na biyu kuma akwai kamar daga cikin cewa duk abin da mutum yake nema ya tsaya wajen Allah ya nuna mana cewa komi wurin Allah ake neman shi mu kadaita Allah mu rika nema shi zai ba mu komai mu daina zuwa waje wajen wasu wa'inda za mu je su samu a hanyar banza.
To, ikilasi, sai me? muna sauraron ku har 'yan agaji har 'yan kungiya kowa su tashi su ba mu fa'ida da muka fa'idan tujiya na'am
sai abu na gaba kuma disan da za ka yi addu'a ka ɗan farawa ranka cewa Allah ne mai maka ka sa wa zuciyarka
kawai a wajen Allah kake nema kuma shi zai maka in ka raya haka a ranka insha Allah za ka samu biyan bukata yadda ya kamata yaƙini yayin addu'a sai me Salamu alaikum muna sallama da malama.
Ina Sai sauraron muna rijiya mai daɗi mai wanda kuma za ka ba mu fa'ida da kika fa'idan fa'ida da na fa'idar wannan dilfin da aka ɗauka na wannan jinin haila shi ne kawai yake taɗa yawon gaya mata su fito maganin mata ko wannan abu da irin maganin waɗanda mata.
ake yin su ta Da hanyar wanda muna da ‘ya'ya ana nema a fitilar musu rayuwarsu ba dama Mun da za mu fahimce gaisa da ki, Baba.
‘ya'yanmu. Shi ba ne da nake sika akwai wani abu guda ɗaya na'am wayannan maganganu dai ba ni na shiryo su ba shi yasa nace ni kusan na fi jin daɗin na karanta daga littafin Allah na'am akwai nisantar ƙawa wadda komin ingancin tarbiyyarki tana iya juya ki zuwa ga ɗabi'arta mummuna sannan me akwai kuma rashin yadda da waɗansu al'amura waɗanda suke zama shubaha a cikin rayuwa to kuma abin da jiya na riska kenan a gurin nan jiya mun yi karatu ina ga akwai ma'aikatan da suke aiki a gidana aiki na sadaka irin abinci da muke na rabawa ba wani ikon Allah tana shiga gida muka gaisa sai na tuna shekaran jiya akwai wata dattijuwa da zai ta karban sadaka da kanta a kasance wata kamar ina ganin ta fi ni mu'amala da zirga-zirga a unguwa sai na ce mata ko kin san tsohuwar nan da jiya ta zo da kanta karban abinci saboda ku fahimta mata suna tura yaran su karɓo sadaka a kunu ko abinci ko wani abin da ya kama da haka amma wacce ta fito da kanta kaddar bata da ƴaƴa ne kaddar bata da wani dai galifu dole tana neman support ko sai nake so na gano daga ina ta zo muna da ire-iren su wanda in mun gane gurin sai mu ce su ci gaba da kawo kwanukan amma ba sai sun zo sun karɓa ba ni abin da nake so ne kenan da ta zabura abin da ta ban ansa a lokacin gaskiya na dan ji wani kaushi a raina sai ban sai na- ban kawai ban ce komai ba sai ta ce ta jiya ne mafarkinta kai amma ku ta ci duka na mata dukan tsiya me zan ce mata dan Allah na ganta da ita muka yi darasi a gurin nan me take nufi mai ya ce ko baiwar Allah da tarbinta a hannu tana zikirinta tun da ta zauna har aka yi aikin har aka gama aka miƙa mata ta tashi ta tafi ina kallon bakinta tana zikiri ‘yan uwa mu kyautata wa junanmu mana zato duk yanda aka ga wai wata tsofuwa marar galifu da bata da ya bata da dukiya shikenan sai a ɗauki kalmar maita a ɗan fara mata wani abin ya ban tashin hankali ina ta tunaninsa still a cikin darasinmu akwai abin da muka faɗa na mata masu rinjayen maza su kawar da hankalinsu akan iyayensu shi ma da daddare sai na sami wannan bayanin cewa wai wata dattijuwa at least mai shekara saba'in gida ɗaya da mijinta amma batta da ƙimar mijinta ya gaishe ta sai ce wata uku bai gaishe ta ba in har an ji kalma a bakinsa to fa sai an taɓa matarsa zai fito ya bala'i har tashin hankalin ya kai sai dai ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata daga wani garin ta aiko aka ɗauke uwar tasu ‘ya kai namiji ba kai ɗauki ɗawainiyarta ba kai ne Allah ya ɗora maka mace kyautatawa take yi gwalgwadon ƙarfinta ‘yan uwa mata da gaske ne fa wannan bala'in yana nan yana wanzuwa a cikin ƙasa kuma duk wacce take haka ita ba ta so a yi mata ko ita ba ta haifu ba ne ba don ‘ya'yanki kike so ke shi kenan sai a miki yadda kike so ba sai da uwar ɗan nan ta haife shi ta rene shi ta kawo shi har matsayin da kika ganshi kika yi sha'awarsa har kika yi aure baki tausaya mata ba a lokacin da ya juya mata baya to ki tausaya kanki lokacin da naki ƴaƴan za su juya miki baya mata mu je mu yi tunanin eh, ta nutsu ake ce ko mu kiyaye mu bauta wa Allah da ikhlasi kyautata wa juna wani abu ne da ke ma kina wa kanki ginin alkhairi ko ba uwar mijinki bane tsofuwa mai shekara saba'in dan Allah ba ta tantance tausayi ba so ire-iren wayannan abubuwan mata mu yi kokari mu yaki shedan a kansu sai wata fatawa da ita kuma a lokacin da na amsa ban dan ji abin yana ta min kaikayi ba sai da na tashi kwanciya na ji tunanin ya faɗo min bagatata ‘yan uwa mata muna da larurura kala-kala mun sani ɗaya daga cikin mata da ta samu matsala irin a aikuwa a mata irin aiki da ake na ciyako sai ake samu akwai masu sakakken jikin da zai zama matsala har shekara da shekaru ta ce at least ta yi wajen shekara goma zuwa sama da haka tana ɗawainiya an yi aiki wajen kashi nawa to sai yanzu aka shi- rubuta aiki na ƙarshe da yanzu za a mata kenan sai ya zo shi a daidai ramadan na rasa nambanta saboda irin ana yawan kiran mu da nambobi sabi sanda abin ya faɗo miki ko- ya za a ki same ta ma daidai ramadan abin da take tambaya a kai shine yaya ingancin azuminta ko ya sahihancin azuminta idan aka yi mata wannan aikin da Allah ba ku ji a ranku abin kaman akwai kishi da bakin ciki cewa mace a watan ramadan ta je ta ta kwanta namiji ne mai aikin nan ya mata aiki Allah subhanahu wata'ala ya ce inna shaytana aduwwun fattakizuhu aduwa duk irin ingancin imaninki wani irin azumi kike rike da shi tun da har ta raya haka ta faɗa haka to ashe shedan yana iya bujiro mata a duk lokacin da ya zo kuma shi wannan mai aikin musulmi ne me yasa bai yi tunanin wani tsari ba in aikin ya zama dole sai cikin ramadan da Allah me yasa ba za a yi shi da daddare ba yanda dai shekara goma sha biyu ko goma da wannan ciwon zan iya haƙuri sai bayan ramadan sai ai min shi dole azumin duk su biyun har da ma'aikata da suke gefensu masu miƙo masa kaza kaza a iya samun matsala me yasa ba za ka dinga auna aikinka da abin da ya cancanta da shi ba kuma shi abin da yake min kaikayin ba abin da ya faru ba ne ‘ya'ya mata da muka kasa gina su akan ilimin mat- matantaka ilimi na ganin dinnan kamata ya a ce yana hannun mata duk matsalar mace sai mace har yanzu matan ba su kai wannan damar ba yanzu asibiti yake da shi na private za a bi shi gurin ya je yi wannan aikin me yasa matan har yanzu ba su da karfin yin private hospital idan ba su da karfin su yi shi single single kowa ta yi nata me yasa ba za su yi haɗin gwiwa su fitar da masa- eh, asibiti wanda dama likita mace ce nurse mace ce cleaner mace ce duk wani ma'aikaci mace ne kuma abin da suke yi duk damuwar mata da ta shafi ganin su kaɗai za su yi ce na san irin wayannan gurare akwai su a Kano akwai Kaduna da sauransu wanda mata ne suke handilin bangaren mata akwai kuma eh, s- eh, irin na kuɗi din wanda dama akwai matan da ma a gidansu suna da wannan sama da shekaru a kotar wata ta- wani labari ta zo an mata irin wannan aikin amma yar uwarta mace ne ta yi duk lalacewa da Allah mu taimaki kanmu da jajircewa kafa 'ya'ya mata a bangaren karatun lafiya masu kuɗin mu su taimaka musu wata uwar ba ta da ƙarfin da ɗanta zai yi karatun lafiya to masu kuɗi ba iya ciyarwa ne kaɗai aikinku ba ɗaukan ɗawainiyar makarantar yaro wanda ka san ƙarfinsa ba zai ba amma yana da kaifin basirar da zai kawo mafita a cikin al'umma ka gina shi ya sami ilimi musamman irin wannan ilimin domin me domin martaba addininmu domin wa'ina abubuwan da suke faruwa wallahi wulakanta addini ne cin zarafin addini ne Allah ta'ala ya sa mu gane na addu'ar Allah ta'ala ya kawo mana hanyar taimako a irin wa'inan ɓangaren ta kowane guri Allah ba da iko ga wa'inda suka yi niyya wa'inda kuma ba su da ƙarfin yi Allah kawo musu masu taimaka musu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الله سبحانه وتعالى يسي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها Allah ta'ala ya ce, Dukkan ayar da muka shafe, ko muka mantar da ku ita, to za mu kawo muku wacce ta fita ko kuma madadinta. Wallahu ala kulli shay'in qadir domin Allah mai iko ne ga dukkan a mai iya- mai kaddarawa ne ga dukkan komai. Abinda wannan aya take magana shine Yahudawa har kullum mu gane suratul baqara fa isar ta mafi yawa akan Yahudi ne. Yahudawa suna wa Annabi izgili game da annasuk wal mansuk. irin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala bayan an sauke su sai kuma a kawo wasu ayoyin su shafe su wancan hukuncin da Allah ya ce kaza yanzu kuma sai aka kawo wani hukunci aka gindaya wanda ya kashe wancan hukuncin sai suke korafi wai shi wannan ko wani irin annabi ne wannan ko anya ba da kansa yake kago abubuwa bane ta yaya yau ya tifka gobe kuma yayi warwara to Allah subhanahu wataala sai ya ce a'a ai mu bu mu taba mantasar da ku ko shafe muku wata aya ba har sai mun kawo madadinta ko ma mu kawo wanda ta fita alkhairi yace shin ba ku san mu muke kaddarawa bane yamhullahu ma yasha Allah shi yake tabbatar da abin da yake so kuma ya shafe wanda yake so kai baka da iko tambayan me dalili amma akwai hikima a cikin haka ina ga anan gurin kamar mun karanta ayar da sahabbai suka kai kuka cewa an ce yanzu duk abin da suka raya a ransu da wanda suka aikata sai an musu hisabi a kayi su wannan ayar ta musu nauyi daga ƙarshe ba sai Allah ya kawo kuma ayar da ya sauke musu wannan ba so kaman waɗannan misalan ne kuma akwai su da yawa a cikin alkur'ani annasu wal mansub malama suka ce sun rabu kashi uku akwai wata ayar da an shafe ta an mantasar da mutane ita kuma ba ta babu ita a shari'a hukuncin nata ma babu shi a shari'a akwai kuma ayar da an daina amfani da hukuncinta amma tana nan tana rubuce akwai kuma ayar da ba ita a rubucen amma hukuncinta yana ci gaba da tafiya misali yanzu kamar jefewa ah, mai zina wanda ya yi aure in ka karanta ƙur'ani babu shi amma da akwai ayar daga baya sai aka kawo hukuncin da ya shafe wannan ayar ba ita a rubuce amma a aikata annabi alaihi salatu wasallam ya gabatar da irin wannan hukuncin sahabbansa ma sun yi so ka san hukunci ne na ubangiji akwai wa'ansu maganganu da zaka ji kaman akwai wani hadisi mashahuri da ake cewa mutum baya rabuwa da burinsa har sai ran da ƙasa ta cike masa baki shi ma da aya ce Allah subhanahu wataala ayar abin da yake faɗi cewa da a ce mumuni ko musulmi yana da wadi guda biyu misali kamar a ce wani mabubbugar dukiya ko wani rami ki ce kadara ki ce wani rami da kike haƙo gwal kala biyu wannan naki ne wannan naki ne to fa a ranki ba za ki jikin gamsu ba sai ki ji kina fata su zama uku in uku ne da ke fatan ki su zama hudu abinda aya take faɗi cewa ba za ki daina jin wannan burin ba fa sai faran da kika mutu so da aya ce rubutacciya so irin wa'annan hujjoji akwai su a shari'a abinda Allah subhanahu wata'ala kenan yake tabbatarwa da wayannan mutane su gane ba wai son ransa bane ko shi yake eh, bujurowa da haka a'a Allah subhanahu wata'ala eh, wata'ala shine ya kaddara abin da ya so ya ga tantantar hakan ne yasa aka kawo abin da ya- aka kawo na hukunci Allah ya ce musu alam ta alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard shin ba ku sani bane Allah shi yake da ikon sammai mulki na sammai da ƙasai cikar mulkin sama wani lokacin haka kawai don isar mulkin nasa ma zai iya canjawa ko babu dalili don me don ya nuna shi Allah Allah ne shi ya isa yayi hakan babu wanda ya isa yi kuma dole mu bitin da muna bin shari'a to shine Allah yake faɗa mana wannan cewa shin bamu san shi ke da iko bane wannan damarsa ce babu dalilin da za su yi shishigi akan hakan da su da iyayensu da dukiyarsu da ƴaƴayensu duka shi ke da ikonsu abin da yake tsakanin sammai da ƙasai nasa ne saboda haka shi ya ga dama ya yi duk irin abin da ya ga dama na mulki Allah ta'ala ya ci gaba da cewa malakun min duni min dunillahi min waliyin wala nasir kuma ku din nan ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai iya kawo muku wani taimako ko kuma ceto kaman yaya waliyi kaman majibincin al'amarinki in banda Allah Allah subhanahu wataala abin da yake nuna mana a nan gurin ki yadda ba cewa babu wanda ya isa ya jibinci al'amarinki ko ya zama miki masoyi a zuciyarki ya kai Allah subhanahu wata'ala kuma babu wani wanda zai taimake ki ya baki wata mafita a rayuwa sai Allah subhanahu wata'ala kenan maganar mu ta jiya ta taso a nan gurin cewa kada ka yadda cewa wani boka ko wani malam ko wani mai tsafi zai iya baki mafita a rayuwa taimako sai Allah ki nema a gurinsa kuma zai taimake ki
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
Allah subhanahu wata'ala ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shin kuna so ku dinga yi wa annabinku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na izgili tambayoyi na son zuciya tambayoyi da ba sa ƙara ilimi kamar yadda mutanen annabi Musa suka yi wa manzansu Musa alaihi salatu wasalam Yahudawa suna masa tambayoyi na izgili to har yanzu fa ‘Ya'yansu da jikokinsu nan sun zo suna wa annabi tambaya wanda kai ka san ba ilimi a cikinta. kawai don a ƙure mutum daga cikin irin wa'inan tambayoyin suke ce masa ni in kai manzo ne to me yasa Allah ba zai fifita maka fifita ka a cikin mu a maka gida da zinare ba mu gani naka na daban ne na shugaba me yasa ba za a iya kawai sauko maka da wata gona mu ganta kawai masha Allah ta cika da komai na arziki ba me yasa ne kan to tunda ka ce ka je sama kana zuwa sama kai gana da ubangiji ba za a sauko maka da matakala muna kallo ka taka daya biyu har ka je ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ba da Allah wannan tambayar akwai wani ilimin da zai kare ka in an baka ma ansa haka nan mutanen annabi Musa suka yi ta masa irin wa'annan aka yi ta nuna musu ayoyi amma a banza kai ina ga mutanen annabi Musa sune masu cewa lan nu'mina hatta nara Allah jahara ko ba ma za mu imani ba sai mun ga Allah da kace kana ganawa da shi din to mu ganshi ya sauko mu ganshi mu gane shi ne Allah tukunna mu yadda wannan izgili ne ko ba izgili bane to irin tambayoyi marasa ma'ana da Yahudi kenan suke wa annabawansu ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد دل سواء السبيل duk wanda ya sanja kafirci da imanin da yake da shi hakika ya sauka akan hanya madaidaiciya ma'ana shina da kake da shi ka canja shi da kafirci ko imani da kake da shi ka canja shi da kafirci lalle ka sauka akan hanya madaidaiciya wai ya zubillahi Allah ya datar da mu ya kawar da mu da sauka akan hanya
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفهوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
Allah subhanahu wata'ala ya ce wadda kasirun min ahalil kitabi law yuraddunakum min ba'di imanikum yawa yawan mut- ahalil kitabi da yawa daga cikin ma'abota littafi yahudi da nasara kenan ko Allah subhanahu wata'ala suna yace suna nufin su ko- su canja ku daga wannan imani da kuke kuke kai ku koma kafirci kullum fatansu yaya za a yi ku bar musulunci ku bar wa'ina- wannan addini na gasken ku koma kan abin da suke kansa ko ma ku koma kan wani abu daban don su ba su damu a shiga shi- addininsu ba musulmi za ki ga kullum yana da'awar wanda baya ciki ya shigo ciki amma yahudu ba damuwa suka yi ka dawo cikinsu ba sai dai sun damu ka daina bin Allah yace kuffaran yawa hasadan min indi anfusihim ba dan komai suke haka ba kawai hasada ba wai sun shina sare kana kan dare to suna hasadar ka ba Allah din kai ma ka kauce ka bi mummunar hanya wannan suna yi ne kawai dan ku taru ku bata ku yi yawa lokacin shiga wuta kenan ba kamar yadda shaidan yake yi dora mu kullum kan mu yi wa Allah sabo tunda shi ya san cewa fa in ya mutu wuta zai shiga to gara ya samu abokan tafiya to haka na ahlul kitabi kullum fatan su yaya za a yi musulmi na gaske sahabban annabi su kauce akan hanya su sabo ubangiji don me duka su taru su halaka tare min ba'ad ma tabayyana lahumul haqq bayan Allah ya ganar da su su fa yahudan Allah ya ganar da su gaskiya wannan addinin da musulunci yake karantarwa fa shine addini na gaskiya to sai suke hassadan waɗanda suke kayinsa su kuma saboda aƙidar su ta kafirci suna nan akan kafircin ba za su bar shi ba ba kuma za su bar ku ku kuma ku yi shi daidai ba kullum fatan su yaya za a yi ku saba Allah subhanahu wataala da Allah Yahuda abin neman tsari ne ko ba abin neman tsari ba. Sai muka ce kuma ba, yanzu babu ma abin da ake sha'awar a yi ƙawance ko a koyi halinsu irin Yahudawa da Nasarawa. Ku kula da yaranmu. Yau aka ce ƙarfe takwas, akwai ƙwallo da ah, me sunansu Real Madar ko ne ne Ohomus dai wannan sunayen. Kowa na gidan dajin TV waɗanda ba sa amfani da komai sai shirin. duk dan me mu sauka akan hanya mu tarayya da su wajen halaka a yanzu akwai gidan kallo na kwallo wanda ba zai tashi a wurin filin kwallo ba har karfe uku sai karfe tara a fara kallo ko goma a birane abin da yake faruwa kenan abuja kaduna kano duk kuje za ku ga suna da irin wannan gidajen karfe biyu mutum magidanci ya bar matarsa da 'ya'yansa a gida yana gidan kallo wannan bata ne ko ba bata ba sannan kai da kike gidan kuma karfe biyun ba karatun qur'ani kike ba karfe biyun ba sallah kike ba akwai wani series da kike jira a wata tasha sai kin kalla wannan duk sharrin yahudawa ne da suka kimsa mana soyayyar abin da Allah baya so to gashi Allah ya gaya mana mu gane fa hakan yana faruwa ne saboda hassada da suke karmi mu ba Allah mu shiga aljanna akwai sunuka wacce ita ma sai karfe biyu ake yi ka zo kuma fa sai fa an biya kuɗi sai ka biya kuɗi ka shiga gurin gurin ma daraja daraja ce akwai gurin da sai dubu goma za ki biya ki shiga dubu biyar akwai gurin da na dubu biyar ne kuma sannan in an shiga gidan wata fitinar shine mata ne da maza kai kanka ka san duk matar da take wannan gurin ba matar arziki ba ce shin gidanku kika baro ko kuma in kin tashi gidanku za ki koma so ire-iren wa'annan ayyukan duka kimsa mana yahudu suke yi duk yadda za mu sadaukar da lokacinmu mu sadaukar da abin da duk addini ya ɗora mu akai akwai bayyana ado mata muna sha'awar mu ga an ga adonmu in kin ci ado kin sa leshi wadatacce mai kyau to fatan ki fa ki nemi wani dan sharsharen gele wanda ba zai rufe miki adan ki ba bai rufe adan naki ba bai rufe ma jikin naki ba sura jikin ki ta ko ina a bayyane da Allah ba su bane muke kallon hoton su da da ba ya mana kyau muke kawatuwa a zuciyar mu ma muka fara kwatantawa da sannufa ba za mu kai wancan matakin kuma dama fatan su kenan yanzu ƴaƴan Hausawa musu ma sun fara yin irin talluka kala kala sai kiga cewa wai wata daraja ce ko wata kima ce kamfani kaza sun baki talle ki yi ado ki yi danci ko ba komai in biki fito tsirara ba ma kamar farko shi ake fara nunawa so duk ku gane wa'annan abubuwan duka sharri ne na Yahudawa kuma ba za su bar mu ba haka za a yi ta yi suna jan mu muna jan su idan kin zama jajirtacciya Allah ya kubutar da ke a hannunsu to karfin imaninki ne in kin zama lakwalako shikenan wa iyaz billah muna neman Allah ya tsare mu fa'afu anhum wasfahu to wannan kalmar fa'afu anhum okay fa'afu wasfahu ko Allah subhanahu wata'ala ce ku yi musu afuwa ku yi kuma rangwame wannan ayar ita ma an ce tana cikin nasu abin da aka shafe wasu malaman kuma suka ce a'a ba shafe ta aka yi ba an dai dan ba ta rauni lokacin da aya da aka ce a fito a yaƙi ta sauka lokacin da aka ce a fito a jihadi ai an ce a kenan a daina saurara musu da duk irin wannan izgilin da suke duk wannan cin mutunci da suke yi wa addini Allah ya ce ku yi haƙuri ku dinga ku saurara ku dinga yi musu rangwame ha daga ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ce a fito a yaƙe su wata ayar da Allah ba a dan raunana ta ba yanzu kawai ba wani haƙuri kawai ku fito mu je mu yaƙe su to malama suka ce a'a ba shafe ta akai ba ai yanzu ma ba yaƙan ake kai tsaye ba misali sai an yi da'awa an ja hankalinsu an bi matakai dai hawa-hawa tukunna ake fita yaƙi so har yanzu tana nan ana rangwame a wani lokacin kafin abin da ya kai a yi hukunci a kayansa Allah ta'ala ya samu dace hatta yi ake laku bi amri hatta yi ake laku bi amri har lokacin da Allah zai kawo muku mafita wani al'amarin da zai zamo shi ne mafita misali kamar yanzu da nace an kawo ayar jihadi ta raunana wannan ayar a lokacin da aka yi haƙuri su yi rangwame ga abin da yake faruwa har lokacin da Allah zai kawo musu mafita to lokacin da Allah ya kawo hukunci na a fito a yaƙi to mafitar ta zo ta sai kuma su ɗauki hukuncin yaƙi bisa umarnin annabi alaihi salatu wassalam inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komi ya kuma kadarta shi Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawar kaddara kada mu kauce mu dore akan wancan tafarki na Yahudawa saboda Yahudawa fa ba kananan mutane bane in ka ba asalin tarihin su Yahudawa fa sune mutanen nan ƴan uwan suwa Annabi Yusuf ƴan uwansa guda goma sha ɗayan nan ko su ne daga tsatsansu ne aka sami Yahudawa. Don kasancewarsa a Masar ma, ai tarihi ya nuna mana lokacin da suka zo suka same shi sun zo awu kaza kaza dai tarihi mai yawa daga ƙarshe sai ya ce musu me ya ce ku tafo min da iyalanku gaba ɗaya ya saka suka yo ƙaura da 'ya'yansu da jikaninsu da mahaifansu kwacakwam ya ce su dawo misira su zauna shi ne dalilin da daga baya suka dawo misira so mutum ya yi taka tsantsan da rayuwar duniya mutum ya yi taka tsantsan da shiɗan kasancewarka ɗan malam ko kasancewarka ɗan liman ba fa zai hana ka kauce hanya ba kowa ta yi ƙoƙari ta ga ta ba Allah sau da ƙafa karki tunƙaho da shiryar waninki ki yi ƙoƙari ki tunƙaho da shiryarki domin babu wanda ya kafi ƙarfin shedan in dai wa'annan mutane da suka fito daga tsatsau na annabta suka zama haka suka zama su ne bakin cikin musulunci kullum su suke samar da wani bacin rai ga annabawan Allah ƙarshe ma har su kakkashe su to fa babu abin da ba zai faru da dukkan kowa ba Allah ta'ala ya tsare mana imanin
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsaye da sallah ku ba da zakka wannan shine hanya da za ta sadar da kai da ubangijin kalami lafiya sannan yace wa ma tuqaddimu li anfusikum babu wani abin da za ku gabatar da kanku min khairin na wani alkhairi ma'ana wata yar sadaka da ke kin manta ma da kin yi ta wani dan dutse akan haya hanya da kika ga kamar zai cutar kika kauda shi kika me da shi gefe daga cikin mafi raunin aikin alkhairi wanda ke ba ma za ki iya tuno shi ba kadara da Allah yanzu ba rikin yi wata kyautar naira goma a wani almajiri ko dala za ki iya tunawa ba za ki tuna ba to Allah subhanahu wata'ala shi ne yake baki assurance a irin wannan aikin yace wa ma tuqaddimu li anfusikum babu wani abin da za ku gabatar min khairin tajiduhu inda Allah har sai kun samu ladansa a gurin Allah subhanahu wata'ala duk kankantarsa duk kankantar aikin alkhairi Allah bai manta kin yi ba kyauta kika yi dan abinci kika ba a almajiri duk wani karamin aiki Allah subhanahu wata'ala yayi miki alkawarin zai taskance miki ladansa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sadar da ke da shi sai kiga kin daga littafi kin kalli wasu ayyuka burjin ba za ki iya tuna yaushe kika yi su ba don me saboda adalcin Allah cikar gaskiya da aminci irin na shari'ar musulunci to Allah ta'ala ya ba mu ikon bin musulunci sau da kafa inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah game da abin da kuke aikatawa mai ganin ku ne gani kuma irin na me na fahimta بسم الله
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى وقالوا سو يهودا wannan fasikace lai yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara babu wani wanda zai shiga aljanna babu wani mai samun rabo a lahira sai dai in ka kasance yahudi ne ko nasara ba wai saboda haɗin kansu tare suka zauna suka yi mitin suka faɗi wannan furucin ba a'a su ya su a junansu ma ba suna ƙin juna yahudawa suna mitin ɗinsu suka faɗi wannan abun cewa ai ba wani mai shiga aljanna sai yahudu in dai kai ba yahudu bane kawai aikin banza kake aljanna tamu ne su ma nasarawa a nasu mitin din abin da suke faɗi kenan cewa ai aljanna ta nasara ne duk wani wanda ba nasara ba ya bata to Allah da ya tashi ba mu labarin ne sai ya haɗe mana yace sun faɗa da Yahudu da Nasara abin da suke faɗi cewa layyadi kulil jannata illa man kana hudan aw nasara cewa su sun gamsu cewa ba wani mai shiga aljanna sai in wanda ya kasance Yahudi ne ko Nasara a wata aya ina ga wancan satin da muka yi karatu ai Allah subhanahu wata'ala ya ce to idan da gaske ne sun ce aljanna ta su ce to su yi burin mutuwa masu je su faɗa aljannar mun karanta wannan ko to daga irin wannan alfaharin da suke ne Allah yake musu wacce tuhuma mutumin dai da yanzu ake karanta irin wannan laifuka nasa kuma ya ce kowa ba zai shiga aljanna ba sai shi to fa haka mai laifi yake gani yake kawai shi ba wata matsala insha Allah kawai ai shi shi ka kawai ya ma gama dacewa kai kai ne yake maka kallon maɓatacce yana nan yana wasu ta'addancinsa yana nan yana wani abubuwansa da ba shari'a ne ta zo da shi ba ba sunnar Allah subhanahu wata'ala ba ce ke kina nan kina bin sunna sau da kafa kina kiyaye dokokin Allah amma yana miki kallon halakakkiya yana wa kansa kallon shiryayye to haka abin yake kuma har yanzu fatanmu mu zamo masu kyautata wa kanmu zato masu kuma yin aiki tukuru tilka amaniyuhum wannan abin da suke faɗa kawai burin su ne inji Allah subhanahu wataala idan ba haka ba yace qul hatu burhanukum in kuntum sadiqin to su zo da wasu hujjoji mana da ya nuna cewa su yan aljanna ne ko da ya nuna cewa an ba su certificate na cewa su datattu ne kai da kake aiki daidai kai ne maɓatacce kuma har yanzu a haka ne akwai aƙidoji da dama waɗanda suke bin aƙidar shi'a in suka zauna suna ta karance karancen su ji suke su ne suke kan daidai kowa ɓatacce ne to kullum ina gaya muku abin da ya faru a baya a yanzu ma haka ne kowa ji yake kawai aƙidarsa ce akan daidai wanda yake bin kitabu da sunna shine mabatacci saboda haka mu kullum mu dinga addu'a akan mu ya Allah ya shiryar da mu ya Allah ya dora mu kan tafarki madaidaici mu yi iya kokarin mu kaffa kaffa akan addini kada mutun ya zake shi mumuni kullum yana yin aiki ne tsakanin kwadayi da tsoro kaji a ranka kana yin sallah yanda Allah ya ce ayi kana azumi haka kana kyautatawa haka gwargwadon dai iko kana yin aiki amma kuma yin aikin kar ya sa ki ji garanti haba ai mu kan mun wuce haba ni jiya kin san nayi kaza to wannan aikin da kika yin da Allah ya kai karfin ko daraja ta numfashi da kike sheka in Allah ya ce bari ya dauki ladan ni'imomi da ya baki tukunna sai a tara miki bonus don Allah za ki iya fansan kanki? Babu wanda zai fanshi kansa da aikinsa fa. Saboda Allah ya gama cika mana ni'ima, babban ni'ima ni'ima ta musulunci, ya yi ki mutum ba dabba ba. Ita ma dabba fa ba ta so a yi ta dabba ba, haka ta ganta babu wanda ya zaɓa. yadda kika ganki fara mai hanci mai gashi doguwa kaza kaza irin siffar da ake so ko wallahi ba biya kika yi ba akai miki haka nan wanta da ta ganta baka mai kaza mai kaza mai kaza ita ma ba zaba sai ba aka yi ta haka kuma babu wanda Allah baya so wala Allah ma ita watsar da kika munanawa tunani wala Allah Allah ya naskanta ta saboda wani gibi da take da shi ne a addini ko wani gibi take da shi a rayuwa Allah ya fi son tafiye da ke. Domin ta karɓi ƙaddararta ta bi Allah, wannan tawaya ta lafiya ko tawaya ta halitta da Allah ya bata bai sa ta kauce wa bin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ina faɗa mana cewa da kyau da muni dukkan su jarrabawa ne kamar yadda kuɗi da talauci jarrabawa ne wallahi wani in aka bashi kuɗin ba zai iya bin Allah ba wani kuma kuɗin ne yake da shi yake hana shi bin Allah wata kyau da aka bata shine ya hana ta bin Allah zaki fita ki kowane irin abin da zaki yi, na shedanci saboda me kina da kyawu yi abin da kika ga dama wajen cin mutuncin kowa saboda ke in an kama ki ma kina da samarin da su zo su fashe ki ita kuma mummunar kullun Allah bai mata ba Allah bai cika mata ni'ima ba don haka nan bari ta nemi kyau da dole da ƙarfi da yaji ita ce bilisin ita ce shafe-shafe ita ce gaira ba dalili sai ta mai da kanta kyakkyawa so duka irin ni'imar da Allah ya baka ka gode masa kyau ni'ima ce kuɗi ni'ima ce ‘ya'ya ni'ima ne, ilimi ni'ima ne, duk irin ni'imar da Allah ya baka ka yi godiya a kanta. Wa in tu'uddu ni'imat Allah la tuksuha. Ba za ka iya irga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yau mutum ba. Allah ta'ala ya samu dace. Ayar mu ta ƙarshe ta ce, Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinin falahu ajrahu inda rabbihi wala khawfun alaihi wala hum yahzanun. Allah ce ba haka bane, ku saurara. Man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinin falahu ajruhu inda rabbi. Duk wanda ya sallama fuskarsa ga Allah subhanahu wata'ala. Sallama fuska a nan gurin shine istaslamu lillahi tauhidi kenan ba miƙa wuyanki gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ya miƙa wuya kuma sai aka ambaci iya fuska malama suka ce saboda darajar da fuska take da ita fuska ta kunshi harshenki da zaki iya kafurta dare ɗaya harshenki fuska ta kunshi idonki da zaki iya kallon kowane irin fasadi fuska take dauke da kunne da yake sauraron kowane sharri fuska take dauke da kayi mai kwakwalwa a ciki da dukkan tunani ya kare a kansa fuska ita ce take da goshin da Allah take masa sujada kuma abin da Allah ya ce ya fi so a cikin rayuwar musulmi sujada shi yasa sai Allah ya ambaci fuska a cikin wannan magana yace duk wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya kyautata wa huwa muhsinin yace falahu ajruhu inda rabbi yana da sakayya a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani bakin ciki a tare da shi babu kuma me tsoro saboda ranar lahira waɗannan abubi sune tashin hankalin mumini Allah zai jarrabu mutane da tsoro zai kuma mai zarawa mutane da bakin ciki bakin ciki na da na sanin aiki mai kyau da bakai ba a duniya tsoro na fargaban abin da kika aikata a duniya yau za ki gan shi kwarai kwatan kuma za a dau mataki a kayi so wannan tashin hankali guda biyu mu nemi tsarin su a lokacin da muke raye lokacin da muke da lafiya lokacin da muke iya yin abin da za mu nema wa kanmu mafita don annabi alaihi salatu wassalam yace mu yi aiki a lokacin da muke da lafiya kafin lokacin da rashin lafiyan zai iya samu lokacin da kike da lafiya kina sallar walaha kina shafa'i da wuturi kina duka saurori watakila ma kina yin murattabat to fa lokacin da jinya ta same ki da hakan ta gagara a gare ki to fa kina da lada tamkar kin yi shine amfani da damar ka lokacin da kake da damar idan rashin damar ta samu to Allah subhanahu wataala sai ya baki ladan a matsayin bonus mata da suke haila matukar irin ibadar da kika saba ta yau da kullun dawwamammiya ne yin ta kike kullun baki fashi to Allah subhanahu wataala sai ya baki ladan aikin gashi kuma biki ba so duk wa'annan yana daga cikin falalar ubangiji to dole yana daga cikin falalar ubangiji abu da ya dace shine me kullum mu dora akan addu'ar Allah subhanahu wataala ya shirye da mu mu doge akan aiki na gari mu yi wa kanmu fata na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala duk gurin da Allah ya jarrabe mu da kuskure Allah ta'ala ya yafe mana duk gurin da Allah ya jarrabe mu tuntuban harce Allah ya yafe mana ba iyawar mu bane ba kuma daman mun faɗi cewa mun iya bane muna haka ne don neman mafita wa mata 'yan uwanmu ganin irin abubuwa da suke faruwa a zahiri na yau da kullum muna neman Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya shiryar da iyalanmu ya dora mu kan tafarki madaidaici wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Malama Zainab Aminu Hallur kenan. Tare da ƙwariya Fatima Muhammad Babangida. Ubangiji Allah ya sa mizani Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji aka karanta daga littafin Allah subhanahu wata'ala. Wanda hadisai suka faffasa mana su Allah Ubangiji ya datar da mu baki daya. Malama ta ja hankali da dama mata. Wannan fagen namu ne gaskiya daga zaman jiya hannu duka namu ne. Majoratin mata mun muka fura ja'a akan wannan shafuka da muka karanta na jiya da na yau kamar abin da malama ta fara buɗe karatu yau da shi abin gaskiya bai yi ba muna yi dai kan amma bai yi ba sai da fatan mu Allah sa dukkan wanda ya ji ya gyara zato a wani mummunan zato a wani zai rugurguzar maka da ayyukan ka wanda ka yi su na lada tunda shi zunubi ne ko da ya zamanto gaskiya tunda baka gan shi kiri-kiri bane ba idan aka nema ka ce ka kawo shaida baka da shaida tunani ne ko mafarki ne Allah mai gogari mu kawar da irin wayannan ababai Allah ya datar da mu sai batu na biyu da ta yi wajen jan hankalin ƴaƴa mazajen mu su zama sun fita a hayyacin su sun ko ba suna yi wa mahaifansu wata ɗabi'a wadda bata dace ba yan wa duk mai hanka gaskiya ko ba ta son mijin nata gaskiya ba sansa take ba da duk wanda kake son sa ba za ka so shiga halaka kai shiga halaka ba ki rika jan miji kamar raƙumi da akala yanzu shi raƙumi da akala idan gafiya ne ta kama shi take tafiya da shi idan sai ta shiga cikin ramin gafiya ta ce son raƙumin take yi ai ramin gafiya yi wa raƙumi kaɗan take jan wani akalan sai ta saka shi ba azaba za ta ba shi ba to kamar haka ne dukkan macen da ta ce za ta juye hankalin mijinta ya koma za ki ta rika sarrafa masa duk abin da zai a rayuwa gaskiya bai yi ba ƴan uwa wallahi za mu halaka in muka yi wasa mazan na fa ku duba ku ga fa maza fa basu damu fa su an ce aljanna tana karkashin mahaifiyarsu to wallahi ba sa ka je gun boka ka ce ka me da ni ne zan zama obaral a wajen mamamu domin da fara shiga aljanna na kira ƴan uwa na riga ƴan uwa na a'a alkhairai suke sanya musu wannan ya miko wannan wannan ya wannan har wasu har wanka suke wa iyayensu wanda ba su da ya'ya mata domin su nemi aljannarsu amma mu an ba mu can ka jama'a dube haka ba duniya ba aljanna take nema ba wallahi duniya take nema dube san ta mallake miji ko ta mallake shi ko wallahi ba aljanna take nema ba duniya take nema saboda shi mallaka aya duniya zai amfani da ita ko ni me a ciki ma a ganki kina juya shi hajiya shine abin burgewa ba za ki aikata aikin da za ki samu aljanna ki shiga gargashin sa ba to idan ya zama shi sai abin da kika ce ba shi da no babu abin da zaki yi wallahi ki samu aljanna saboda ba a cikin hayyacin sa yake yi ba duk abin da yake ba hayyacin sa yake ba kawai duk da kika gara ma ki fita lokacin kika gara ma ki dawo wata ma bai san mijinta bai san bai san har sai ta bar gari sai an yi waye a to shikenan dai kayan abu ne taso na fita kin tafi ina na tafi Kano yanzu sari zan je na iyo kawai da dan gaggawa an zo neman kaya ne ka kuma ka fita ka san wayar ka dangala ce bata da wani wani caji sosai shi yasa na wuce kawai sai dai na dawo ban mu za mu haɗe saboda ita za ta yi cefa ne Allahu akbar bawan Allah mata idan kika ranka tsoban hatsari a hanyar Kano fa babu izini ba kika je saboda me kin je gidan malami da boka kin mallake shi kin maida masa tunaninsa ya koma wani iri kin ga ba san ransa yake yi ba haka zalika a ce wai mahaifiyarka kuna gida ɗaya kai da ita idan an ji wani zance ya tashi bai karfi sai dai an taɓa wancan shalelan baka san shalelan za ta kai ka ga halaka bane ta hana maka ka ita kuma a duniya bata baka daɗi ba dan wallahi wahala ake basu duk wanda ba zaki mallake mutum ta hanyar Allah ba zaki mallake shi ta hanyar boka wallahi azaba kike bashi inda biyayya kike masa dan Allah ne ya sa ki wannan kaunar taki fa ni'ima za ki samu aljannar ki amma wai dan ki juya hankalin mutum wala ba za ki samu ba uwa jama'a ciki mu juna da muke daukan ciki tun daga ranar da aka disa miki ciki har zuwa ranar haihuwa wani irin azaba muke sha idan mu namu yayin da suka juya suke wannan abin za mu ji daɗi ba za mu ji daɗi ba duk da na san su ma iyayen na ma kwan fitinannin amma mu yi haƙuri da su mu taya su neman aljanna an ce ke za ki so mijinki ya tafi ya tafi wuta ne an ce sunansa aljanna yana ƙasa mu taya su su ma in kika ga ki game da ma aboki maman mijin fitinanniya wallahi jarrabawar ku ce jarrabawar shi ce ki taya su je ci jarrabawar shi Allah raba su da ita lafiya mu yi haƙuri yan uwa wallahi sai mun dage in ba haka ba za a halaka da dama za a halaka Allah ya gyara ya gyara mana lamuran mu sai kuma wani tambaya da aka sake tura ko wanda ce ce a sake budawa iyaye mata kuna rubun sakainan kashi da ƴaƴayen ku mata ƴaƴa sai a zubar da ƴaƴa kina hajjiya kina kwance ha ba jama'a ina burgewa ina jin daɗi ina kwanciyar hankali a wajen wadda taihu ki kwanta kin yi birki didi kina kina bacci wa ƴaƴanki sun fice baki san gurin da suke ba mu especially ƴaƴa ke ƴaƴa maza ma lalacewa suke bare ƴaƴa mata sai ki ji yarinya ƴar kankanin wa an ja miki yara mu kananu abin sha'awa ne wa'anda ba su da imani kuma yanzu nan za su lalata miki yarinya yi aka yi kuma aka kawo aka ce ja hankali an yi ne ba ba kuma ana nan ana kan yi iri da kala mutuna fa ƴaƴayen nan namu fa an ce fa kiwo aka bamu da su kuma dukkan mu sai an tambaye mu akan kiwon da aka bamu jama'a ki tuna face night ya kika zike bari yarinya mai shekara uku kuɗi takwas a mata wannan abu ya za a yi da azaba wani irin ciwo ta ji a wannan lokacin wallahi ƴan uwa mata mu yi abin da zamu je mu gani Allah muna wanda yake yardaddu da mu idan Allah ya juya mana ba wallahi bala'in da zai same mu ba kadan bane ke duniya baki ji daɗi ba a je lahirar ma kuma ba a ji daɗi ba duk san da aka sai kin haihu wallahi bacci ya ƙara miki ko ba naki bane ba ko na ƴan uwa ko na awoki ya zama ta fita ta bari ke da aka auro ki kira budurwa kika samu ki fara gudumawar ki wallahi Allah zai taimake ki kuma zai rike miki bayan ki dan dukkanin misali sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ai duk yanda kai haka za a dukkanin wanda tai alkhairi a dan wani ita ma haka za a mata abin da kika shuka shi zaki girbe ƴaƴa mata wata gidansa a layi sun jeru da buhukuna an shimfiɗa ana ta wasa ana ta wasan bebi ana ta a haka har wani ya zo hilace ta ce zo mu je na aike ki bata san kuma babu wayo a ciki bata san wannan harkar ba sai su je su lalata mana ƴaƴaye jama'a wallahi mu koma ga Allah idan fa kika wa yarinya yaran mu nan da muke musu ruban da bashi da kyau suna yara idan muka tsufa mu duma haka zaki mana za su mana za ki ga wasu iyayen yaran su ba sa kula da su sai a ce ki kafa wani ɗanta ne wanta ɗanta ne ba sa kula da su me sirrin haka ta musu suna yara kuma ke ma me yi wala haka za su miki Allah ta'ala ya datar da mu ya shirya da mu ya sa mu koma ga Allah subhanahu wata'ala domin barin abin da zai zo ya tauye wa yaro rayuwa tun yana kankani daga gare ki ne saboda mi ba shi da hankali a lokacin idan kin yi tarbiyyar ya ta girma ta wuce munzalin kaza kaza addini ya gaya mata ta sani amma wannan ba su san me ake yi ba idan za a ba su abin da za su tsotsa ko su taba da daɗi na kwaɗayin yarinta za su iya karɓa ki za ki sa sakata hajji an bacci ne ma duk ki kwantar da su yaran ki ku bacci tare da maza da mata kowa ba shi wajen kwanciyar sa ku bacci ranar tare inda ke sai sarkin bacci ne sai kin yi bacci wanda an ce miki baccin yana nan yana jiran mu in aka fara shi ba za ki tashi ba hajiya sai an ce mu tashi ranar alkiyama kenan to ƴan mata ƴan uwa mu guji mu guji irin wannan lamari Allah ubangiji ya dace da mu Allah shiri rayuwar mu Allah wa rayuwar mu albarka Mura mu ba malama za ta ci gaba da buɗa mana wani game da Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani masallacin nan muna hidimar marayu a ƙarshen watan Ramadan ko? Ba su kayan sallah da wasu ƙananan taimako na da ya shafi sallah. Misali kullum ina faɗa akwai wata uwar marayan da wallahi kuɗin aski da za ta ba wa marayan ta batta da shi. Ƙunshi da ake yi batta da kuɗin da za ta ba shi su je su yi lalle. wata uwar marayan tun da ana raba kayan sallah a masallatai ta bi ta karbo amma dan kunnin da za ta sa wa yarta batta da shi haka za ki ga marayan in ya kwalliyar ma shi tasa daban take mu kuma so muke su ma mu da su mutane mu kyautata musu don Allah ya kyautata bayan mu mu ma da wannan nake cewa a yau za mu kaddamar da asusu na marayu kasancewar mu ne ya kamata mu ce mun yi mun fito za mu yi ku kuma me za ku iya yi saboda duka marayun nan namu ne in ba na kanwarki ba na yarki in ba na kai ko na makwanciyarki ne naki ne saboda ke ma wata ran nakin zai iya zama haka kuma kullun ina so na tunasar da mata cewa duk lokacin da zaka ba wa maraya sadaka a zahiri ne kika ba maraya amma baɗini ya Allah subhanahu wata'ala kika bawa kada ki tunanin maraya ne bari ki bashi wani kaskantaccen abu a'a ki bashi abu da mai inganci ki bashi abin da zai amfane shi wanda in ya saka shi ma zai ji daɗi kullum muna gode wa wasu matattaki da suke kawo mana kayayyaki daga nesa Abuja, Kaduna, Kano da sauransu don a ba wa maraya sai ki ga wani zanin ko ɗaura shi ba a yi ba an ɗinka shi kuɗin ɗinkinsa in kin kalla kin san shi kansa ya ishe ki kayan marayu ma ki a gunki ba kayan maraya ɗaya ba ina so na ga ana ba mu irin wa'inan kayayyakin yar uwa in biyar kike da su a cikin kyawawan ɗauki ɗaya ki bayar kin yi wa ɗanki kaya kala shida kala biyar kala hudu ko kin masa ƴan uwa kawunai sun yi umomi sun yi duba guda ɗaya mai kyau ki ce a ba wa maraya wata uwar marayan wallahi bata da wanda zai bata sai irin wa'annan kafafan saboda haka muna buƙatar kaya amma kaya mai inganci kar a zo a tara mana ledodi da buhukuna sai mun bude mu ga duka kayan shara ne dan ba ma bayan sa a sallah mukan dai kai ƙauyuka ga mabukata to kuma bai biya mana bukata ba kenan abin da muke so shine kaya mai inganci wanda ke kanki kin san za a iya saka shi a fita ranar idi idan da hali kuma a ba mu kuɗi mu saya amin in ba halin ɗinkake kenan a ba mu kuɗi mu haɗa mu ga me za mu iya saya amma da gaske wani lokacin kuncen ya fi mana kayan da muke saya saboda mu da za mu saya irin kamar ƙananan atamfofi ne ake saya ƙananan ya duka ko ke da kika ɗinka a kanki kyakkyawa ɗauko daga cikin ɗinkaken ki bayar mana saboda haka nan nake iya amfani da damar mu da dama muke irin wayannan ayyuka muna da asusu a FCMB na foundation za a ga ihsan zakka an waqaf za mu yi amfani da shi wajen karban sadakar marayu ga wanda Allah ya ba wa dama lambar account din ita ce biyu sifili sifili biyu shida sifili biyu ɗaya sifili sai takwas wannan shine lambar account din za a ga ihsan zakka an waqaf ga wanda zai saka cash kuma irin nawa ga nawa na saka ina kaddamar da wani asusun da naira ta dubu goma irin ta almajirai idan kina da hali to in kina da hali ke ki saka ɗari dan da mun bara ina jin mun kaddama ne da asusun wata uwar marayu da ta yi mana wani aikin kuɗi ko dubu ko tamanin ne tukunan ɗora nawa to a bana mun riga ta ina jin muna kuma fatan za ta yi tunda dama mun san tana yi kullum ma tana yi ba ta gajiya ba ita ba sai shekara take wa baraya hidima ba tana ɗawainiya da al'umma kusan in ce tana ɗaya daga cikin wa'anda suke rike mana irin wannan ayyukan ba tare da gajiyawa ba addu'a ta Allah ta'ala ya sadar da ita da ladan da take irin wannan ɗawainiya har zuwa gidan aljanna Allah ya sa ta zamo irin wa'annan ayyuka da take yi da wa al'umma tana wani nisan duniya amma hankalinta akan mutanen yankinsu su daga ta ganka da mara lafiya me yake damunsa ku kai shi asibiti daga ta ganka da maraya kana ce baya karatu ko waye ne a kai shi makaranta Allah ubangiji ya dada mana ire-iren su domin me mu samu damar karfi na yin irin wa'inan ayyuka Allah ta'ala ya taimaka mana wannan addu'a wayin ƙara faɗa muku akawun nan ba to biyu sifili sifili biyu shida sifili biyu ɗaya sifili takwas wannan shi ne akawun ɗin fcmb isan zaka an wakaf mai dubu ɗaya suna iya sawa mai dubu biyu suna iya sawa domin ba yawan kuɗin ne zai tarar da shi ba a'a yawan jama'a ce suke tarar da kuɗin in a ce da yawan jama'a da dubu ɗai ɗai wallahi abin da ake amfanarwa yana da yawa mun yi irin wannan zama a katsina a wani masjidil da'awa da dubu ɗaiɗai suka fara aiki sai da suka gina gidan marayu guda goma sha biyu sha biyar kai guda goma sha biyar mun je mun gan shi da idinmu da masallacinsu da makarantarsu da dubu ɗaiɗai ba su nemi komai ba dubu ɗai suka ce kowa ya saka gwamnansu bai tashi zuwa ba san da ya je gininsu har ya tafi linta ya rasa ma ta ina me zai iya cewa zai bayar saboda mamaki da talakawa suka bashi dubu ɗaya dubu ɗaya aka ci gaba da contributing addinin musulunci aka gina irin wa'annan guraren so ku yadda cewa da dubu ɗayan ku za mu gina abin da za mu gina na ciyar da al'ummar mu gaba mun buɗe wani asusun kowa tana iya aika nata tana kuma iya kawo nata duk lokacin karatun mu Allah ta'ala ya samu dace
okay to two zero zero two six zero two one zero eight FCMB Ihsan Zaka and Waqaf. Shikenan ko? Kowa ji shine account din da zaka je ka jefa tallafinka domin a taimaki maraya da mai karamin karfi Allah subhanahu wataala ya hada mu alada baki da. Na'am, wata ta jefar da wayarta da Allah kifa ne a bakin gate. saboda nan Kaduna san insha Allah an ganta yanzu za a kawo ta da izinin Allah wala Allah kar ko ana su karatu ne ta tsaye da mutane kifa da Allah a bakin gate wata ta jefar
Ana neman